أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah da ya raya mu zuwa yau lahadi biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida biyu ga watan march 19 or 2025 da zan faɗi birthday ɗina ne sai Allah ya kiyaye ban faɗi ba bale ku gane kun san ba a faɗi ba faɗin shekarun haihuwa ina ji na taɓa ku labarin wani malami dattijo da na da shi a haramin makka tare da wasu malamai na daga riyadh su kuma malamin su ne domin sun gabatar da ni sai gudansu ya ce wai shekaru na nawa sai min haka ya ce la ta bi salasatin bi umrin wa malin ma hayyata wa mazhabi fa bi salasati tubtala bi salasatin bi mu'anidin wa bi hasidin wa mukazzib na ta faɗa muku wannan bai na muku sharhin ba abin rubutu amma haka dai ta maimaita shi har na har da sai ga shekaru aru aru amma ban manta ba jiya mun soma tafsirin suratul a'la wadda sura ce yar garin makka kuma tana cikin farko farko abin da ya sauka cikin alkur'ani wasu malamai sun ce ita ce ta shida ko sun ce ita ce ta bakwai ko sun ce ita ce ta takwas ala kulli hal ta sauka bayan suratul takwir wadda ita kuma ta sauka bayan iqra'a da muzammil sannan bayan ta suratul laili ta sauka su sune surorin farko farko shafa zaka isko ayoyin su gajejjeru ne sannan suna dauke da ma'anoni masu kauri saboda an zo da ta'jiz an zo a gwada wa mutanen makka wannan sako ba irin wanda kuka saba ji daga sarakuna da masana da masu hikima da mawaka bane wannan sako ne daga rabbul alamin ayoyinta sha tara ne mana ko ashirin da tara sha tara goma ayoyinta goma sha tara ne mutum da yan makka ce mun san kai tsaye tauhidi take magana tana nuna girman Allah da darajar sa shi yasa ma ta bude da sabbi ismi rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al mar'a fa jalahu gusan ahwa abu gaba tafsirin wadannan ayoyi ba jiya lokaci mana su ne zamu koma akan su Allah ta'ala ce sabbi isma rabbikal a'la ya kai annabi ya kuma biyan annabi ku yi tasbihin sunan ubangijinka al'a'la wanda shine mafi daukaka wanda ya daukaka kan dukkan talikai ya zama birbishin al'arshin sa wanda Allah ta'ala ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa wa huwa alladhi آية سورة الأنعام وهو الله في السماوات الله شنو ده كم تكين سمي أنا ثمن سمي تكي وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ده آيوي ده يوالي ده منشا شرهن سوء بايا وسيكي الذي خلق فسوى الله نن ده يهي هلتا كما يديدي تهلتا wallazi qaddara fahada wanda ya hukunta al'amura ya shiryar da bayi zuwa ga sanin su wannan mun yi sharhi mai tsawo akai mun faɗi ko maganganun malamai akai ko ba haka ba sai muka so mu karanta tafsirin ibnu usaimin akai lokaci ya mana halinsa kun yadda mu ci gaba da karantawa ko mu tafi don mun so mu yi sauka da wuri gaskiya eh ku yi tafaki a karanta to shi kenan malam ya ce wallazi والذي قدر فهدى يتي يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية يعني أقول شرعي من أون لنزون كراتون ديوا لسن قصر إياه عند بكاتا متكي فيأتي والذي قدر فهدى قدر كل شيء فسوى كل شيء يسوى على الوجه الذي يكون لائقا به والذي قدر فهدى قدر كل شيء عز وجل كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا take wannan wanda zai kaddara ya nuna Allah ya hukunta komai hukuntawa ya bashi gwargwado sai ka wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira komai Allah ya halitta shi ya kuma sanya shi da gwargwadon da yake so sai ce qaddarahu fi halihi wa fi ba'alihi وفي ذاته وفي صفاته كل شيء له قدر محدود komai Allah ya kaddara masa yanayi wani gari da sanyi wani gari da zafi haka ne ko wani mutum dogo wani mutum gajere wani mai babban murya wani mai murya mai laushi wani fari wani baki shine fi halihi yace wa fi ma'alihi komai Allah hukunta menene ƙarshensa wa fi zatihi wa fi sifatihi komai da haƙiƙaninsa da sifofinsa duk Allah ya ba kowa gwargwadon nashi babu wanda ya daidai da wani shine muka ce muka halitta Allah ɗaya haka babu wanda ka daidai da wata an muka baku misali da robot wanda a duniyar yau duk da mu bai kawo nan gare mu ba ga alama ko an fara kasuwanci da shi Abuja ya zama wani part and parcel of people's life rayuwar yau da gobe komai robot na ciki robot yana tuka mota zaka tare robot taxi ya tsaya dauke ka ka gaya mai inda zaka je ya kai ka ya ajiye ka ya sauka ka biya ka sauka ya biya ka ka biya shi to amma da yake programming ne in an yi robot dubu program ɗinsu guda to tafiyar su guda mu kuma kowa da program ɗinsa shine qaddarahu fi sifatihi wa fi zatihi take kullu shay'in lahu qadrun mahdud fal ajalu mahduda wal ahwalu mahduda wal ajsamu mahduda ajalin kowa da iyaka to ana ce ku tare bai nuna za ku mutu tare sannan yanayi ko an haife ku tare yanayin kowa daban lokaci guda abincin da kake so ba shi tagwayen kai ke so ba wal ajsamu mahduda jiki ma ba wai na mutum kaɗai ba na komai inda halitta Allah ne to kowane yana da nashi haji shine qaddarahu yace wa kullu shay'in muqaddarun taqdiran kama qala Allah azza wa jal wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira tace fa hada yashmalu al-hidayah ash-shar'iyyah wal hidayah al-kawniyyah Allah ya hukunta komai kuma ya shiryar sai ce wannan shari'a ta shari'a ma'ana ta samar da dokoki da kuma shari'a ta kauniya ta samarwa wadda dole ne ta faru idan Allah ya hukunci abu ya faru dole ya faru amma in Allah ya yi doka abu ya faru ba lalle ya faru ba don sai an bi dokar zai faru ana yi kin bin dokar to wannan ita ce kaddara shari'a yanzu misali ba Allah ya haramta shan giya ba akwai masu sha ko babu amma Allah ya wajabta yin bacci ya kaddara yin bacci akwai da yin bacci kaga wannan shi tilas shine kauniya wacce kuma shar'iyya ta doka sai ce alhidayatul kauniya anna Allah hada kullu shay'in lima khalaqa lima khuliqa lahu komai Allah ya nuna masa abin da aka halitta masa قال فرعون لموسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا شيء ما نفق قدر والذي قدر وهذا يابا هو إذن هل التسا كما يشير بشيء أبين ديكي بقاتا سيكي تجد كل مخلوق قد الله أداه الله تعالى لما يحتاج إليه ذاك اسكدو أبين دأك هل التا الله يشير بشيء أبين دونس أبين ديكي بقاتا فالطفل إذا خرج من بطن أمه إذا جنجر يفترق كما هي فيسا وأراد أن يرضع سيبك أشي شانونه يهديه الله عز وجل إذا إلى هذا السبيل ذاك حد عنه سنة وقرية كامو يكي باكينسا يصوصو ويكوي مسا يرتضع منه وانظر إلى أدنى الحشرات النمل مثلا yace to ka duba ɗaya daga cikin mafi ƙanƙantar halittu cikin ƙwari shine tururuwa la tasna'u buyuta illa fi makanin murtafin ala rabwatin min al-ard tururuwa ba ta gida sai a wuri wanda yake kan jigawa kan tudu saboda me takhsha min as-suyuli tadkhulu buyuta fatusiduha tsoron take ai ambaliyar ruwa ta halaka gidajenta ذاك سيتان نوري ميتدو وإذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب مالت إذن أكي روان سما أتكين جدا تروروا أكوي قارور أبنشي أكوي قوايا كمن جيرو والكما تخرج به إذا طلعت الشمس تفتو دشي إن رانا تفتو تنشره لئلا يعتل sai ta shanya shi don kar ya rube kar ya lalata waye kabla an tadakhirahu ta'kulu atraf alhabati ita kuma tururuwa ba duk yadda kaga ta tara abinci ba ta aje ko wata kwaya sai ta dan gunta ta ta ci a ciki li alla tambuta fa tafsuda alaihi don kar ta tsiro ya zan ba ta da amfani gare ta kaga in aka aje gero cikin ƙasa me zai yi zai tsiro to ita sai ta gunta shi ta san da ta gunta ba zai tsiro ba wa ya koya mata waɗannan abubuwa a ta kulla shi in halkahu sun mahada wallazi kaddara fa hada yace hadha shay'u mushahadu mujarrab wani abu ne da an san shi an gwada shi an gani man alladhi hadaha li zalika wa ya koya mata wannan innahu Allahu azza wa jal wa hadhihi hidayatun kauniyya ce wannan ita ce shari'a kauniyya ai annahu hada kullu makhluqin lima yahtaju ilayhi kowa an gwada masa abin da yake bukata shi yasa kowa da sana'arsa kowa da hanyar cin abincinsa wani mai kyau wani mara kyau amma alhidayatu shar'iyyatu wa hiya al-aham bi-nisbati li bani adam yace to hidaya shar'iyya wadda in kana maganar bil adama ita ce muhimmanci gare mu yace fa hiya aidan bayyana Allahu azza wa jalla hatta al-kuffar قد هداهم الله يعني بين لهم شريعة شريعة إتما الله يا بينا ما قوة إتا أنكر أنت قوة يا جيه مؤمن يا جيه كافر ما يا جيه قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى تتكاك ثموداوا من غدا مسهنيا أما سيسك زائمة كنتا أكن شريعة ashe duk wanda da'awa ta kai gare shi kad hadahullah wannan shine ma'anar wa innaka latahdi ila siratin mustaqim alhidaya alirshadiyya بالتوجيه بالوعظ kina an maka wa'azi an gwada maka Allah an shiryar da kai sai ce wa hadainahu an najdaini mun shiryar da shi ya ga hanya biyu yace wal hidayatu shar'iyyatu hiya al-maqsud min hayati bani adam shari'a wannan ta shari'a ita ake bukata ga bil adam amma shari'a sanin in ka ja annunka ka kai ga baki ko kun taba ganin koda adu wani ya dibi loma tuwa ya kai ga hanci ba ita ce makasudi ga dan adam dabbobi ma suna da wannan shari'a don haka a ruwa ma kowa ya san abincinsa babban kifi ya ci ƙanana shi kuma shak ya zo ya cinye manyan shi kuma shak akwai wata halitta babba wadda in ta same sai ta farauci kada sai ya farauci shak shi kuma zaki ko damisa sai zo su farauci kada in aka ci sa sai a yi basu basa ya samu ya jawo kafar ta yi wutsular da ta cikin ruwa sai ya danne ta shi ma ya sanyi kowa ya san abincin shi yasa za ka ga ana gudu ina yawan kallon channel na dabbobi suna bani shawa sai ka ga zaki ya biyo misali jakin daji wannan yana gudun tsira da ransa wannan yana gudun neman abincin in ya ci sa'a ya rabke shi ya ci in bai ci sa'a ba ya tsallake ya gaba da yake yana da dogo kafa sai ta harbinsa har ya yi masa lahani da illa ko kuma ya je ga giwar daji mai ƙahonin nan hippotamus ake ce mata da turanci mai ƙahoni in ya rashin sa'a sai ta sa ƙahonta ta soke cikinsa ita kuma in ta rashin sa'a wurin fita sai ta balle ƙahon sai ta ban masa shi ya je ya jinya ya mutu ita kuma ta je ta yi jinya nata ƙaho ko ta warke ko ta mutu to kowa Allah ya gwada masa abincinsa to ga ɗan adam ba shine muradi muradi shari'a wadda za ta sa rayuwarka ta bambanta da sauran halittu wadda za ta sa in ka ta lahira ka shiga aljanna shi ne cewa Allah ta'ala cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to in baka gane ibada ba da kai da akuya duddai da kai da damu duddai da kai da kazunzume da buzuzu duddai kuke baka da bambanci da kyankyaso yana ci yana sha yana jima'i yana hutawa yana bacci yana shan ruwa da mai mamancin ku wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu salati wan naru mathwal lahum ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سنه دبوبي علك سنه دبوبي بشيبا جيبا كوزي دبوبي هل أورون تاشي قيامة فكيبا وكاقا مشركي بيكو كي درجة دبابا كينا يتي وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا الله يفعل أمنا وأن الندم مكوما قال الله قد أكلم الرب idza alimna annahu huwal khaliq ba'da al adam in muka san cewa Allah shi yayi mu bayan ada babu mu duk wanda an masallacin nan 70 years babu shi a zatona dan da ciji sai na kallo kai 70 ko ni dai ban yi su ba kai su ba baba nan daga kanne sai ɗaya nake gani bari in ƙara sirri madubi in yi hangen nesa to kaga shekara saba'in wannan wurin daji ne wancan gidajen duk babu su mu din duk bamu duniya yanzu kuma ga mu to ubangiji ya faɗa mana shine yayi mu bayan ada babu yace to asaba nal maradu idan ana haka ciwo ya cin mana nalja'u ila Allah sai mu koma ga Allah لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يسهي أبدا yace don ka san wanda yake bayan da babu ka ya isa ya baka lafiya in kai ciwo haka ne ko ba haka ba yace idza idan ilja ila rabbik eh tamid alai yace to in haka ne bawa ka koma ga ubangijinka ka dogara gare shi wala haraja an tatanawala ma abaha laka min ad-dawa wannan baya hana ka sha kwayoyin magani ko ka kurba ruwan magani ko ka jika sassaƙe wanda an gano yana amfani wanda Allah ya halatta ka shashi lakin ma a tiƙa da anna hadha da'a sababun min al-addawa sababun min al-asbab amma ka kudurta wannan magani dalili ne daga cikin dalilai ja'alahu Allah azza wa jalla Allah ya ga dama ya sashi wa idza shufita bi hadha sabab falladhi shafaka huwa Allah azza wa jalla haka maka allura ka warke waye warkar da kai Allah والذي جعل هذا الدواء سببا للشفاء شيء سيوانا ما غني يزمو دليل وركك ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاك da ya so maganin da zai maka magani sai mai da shi guba akan kaka mutu so nawa mutum ya sha paracetamol ya san ƙiyan mutu kenan magani na iya zama ciwo fa idza alimna anna Allah huwa al-khaliq fa nahnu nalja'u fi umurina kullaha ila Allah azza wa jalla idan mun san Allah shine mahalicci ga komai zamu koma ga Allah idza alimna annahu huwal hadi fa innana nastadi bi hidayatihi bi shari'ati hatta nasil ila ma ajjalana rabbuna azza wa jalla min al karama yace to idan mun san cewa Allah shine mai shiryawa to kullun zamu nemi shirya daga Allah ne kuma zamu nemi gane gaskiya ta hanyar shari'ar da ya aiko mana wannan shine bayanin da na so in karanta muku sauran bayani ga ayoyin da suke gaba shi ma yana da yawa kuma in bukata ta kama za mu sake za mu sake koma ga wannan littafi al-hafiz al-qurtubi rahimahullah ya ka har misalin macijiya yake in ta tsufa makancewa take yace maciji in ya tsufa makancewa yake yace to akwai wata bishiya ya faɗi sunanta duba tasirin qurtubi yace ita kuma ruwanta na warkar da wannan makantar ta tsufan maciji yace don haka in maciji ya makance zai yi ta kokarin ya cimma wannan bishiyar yace takan ɗaura ya tafiya kwana biyu yana neman ta tana da wani ƙanshi da yake ganewa in ya same ta sai ya sare ta sai ta fidda wannan ruwan sai ya kara idanunsa sai ruwan su ɗiga cikin idanun sai ya warke da izinin Allah wallazi kaddara fahada to kun ga wannan juz'i ne na bayanin da muka yi game da ma'anar wallazi kaddara fahada bari mu ci gaba wallazi akhrajal mar'a Allah ya ce kuma Allah shine wanda ya fitar da abin kiyo almar'a abin da ake kiyo da shi dankali kiyo ake da shi in an sha ruwa dukkan ku za ku yi kiyo da dankali ga masu hali kenan ko wake in an yi kosai da shi mai ake sai a yi kiyo gero in an yi kuno da shi mai ake sai a yi kiyo to haka su balasaya su yunƙururu su ƙargiya su tsaida su tafasa su rama da duk wasu abubuwan da ka sani na abinci da dabbobi ke ci su ma kiwo dabbobi ke ci banda wannan kuma muna amfani da fawake kaman su apple kaman su mangoro kaman su lemu kaman su ayaba kaman su gawasa kaman su gwadda da sauransu to duka wannan mar'a ne abin da ake kiwo da shi waye fitar da shi daga cikin ƙasa wallazi akhrajal mar'a to in aka yi kiwon sa in ya bayyana ya yi kore ya yi ni'imtu ya yi nasa lokaci sai Allah ya ɗauke ruwa daga baya faji alahu gusa'an ahwa sai Allah ya mayar da shi ya zamo baƙi wato ya zamo tuka ya yi baƙi hashiman ramiman aswad yanzu ku ɗauki misali wake idan aka gama roro harawa ya za a yi da ita sai a tsare ta sai a dunkule ta sai a ajiye ta tana koriyarta green zalla daga baya mai zai faru sai kaga tana yankwanewa tana yakushewa tana bushewa har sai ta dawo in ka murza ta za ta zama gari shine fajalahu gusa'an ahwa wannan ciko ne daga cikin bayanin ayyukan ubangiji khalaqa fasawwa qaddara fahada akhraja almar'a faj'alahu gusa'an ahwa kullum Allah ya nemi mana nuni da rayuwar ciyawa da mutuwarta akan tamu rayuwa da mutuwarmu kamar yadda yana buga mana misali da rayuwar ƙasa da mutuwarta da sake rayuwarta akan rayuwarmu da mutuwanmu da cewa za a sake ta da mu don haka kullum ana yi Allah yana makansa kirari da waɗannan sifofi to duk menene manufar kawo wannan Allah ce sabbe yi tasbihi saboda mi saboda akwai abin da a tafi sanuqri'uka fala tansa shine dalilin sabbe da aka ce kai tasbihi sai da aka faɗa maka girman wanda za ka yi mata tasbihi sabbih isma rabbikal a'la na ɗaya kenan zaman sa a'la allazi qaddara allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a fa ja'alahu ghusaan ahwa ka tsarkake ubangijinka mai waɗannan sifofi bakwai manya saboda mi saboda sanuqri'uka falatansa kaga kenan tasbihi ana yin sa ne in an samu bushara bushara ce za a yi ma annabi da wani abu mai girma mai daraja sai aka ce ka yi tasbihi ana tasbihi idan abin daɗi ya samu idan abin murna ya samu idan ana son a gode ma Allah Allah ta lati idza jaa nasrullahi wal fath fara'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kana abu murna ne ko ba abu murna ba fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba tunda wannan sura ta sauka manzo Allah ya rinka da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ina fada ruku'i ina fada sujuda yana fada in karin ya gama tahiyya in ya sallama yana fada a lokacin da yake jawabi yana yawan tasbihi da istighfari saboda dalili sannan idan wani babban abu ya taso wanda baka iyawa da shi kana tasbihi wanda Allah ta lace wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin abinda suke faɗa yana maka nauyi ka zo da sakon Allah ka ta kowa gaskiya sun ce ba makaryaci ka zo da wasiƙa daga Allah sun ce ba su su sun yaga ta. Talace fasabbe, to kai tasbihi, za ka samu sassauci, za ka samu sauƙi. Don haka in aka ce maka a ma'aikatarku, promotion ya hito ba ka ciki, ko aka ce maka motar ka ta yi accident ɗauke da kaya, samu rika koma gefe kai ta subhanallah ya bihamdi subhanallah al'azim, yanzu Allah na cire maka damuwa. shi yasa duk abin da za a yi mahaƙuri yana so haɗa shi da tasbihi fasbir alama ya ƙulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda kenan duk manyan abubuwa mai ake musu tasbihi zaka wannan tasbihi na sabbihi rabbika la'ala ga dalilin sanan Allah ran makaranta mana in baka karanta ba in ka karanta ƙara karantawa sannu ƙuri'uka falatansa
بسم الله الرحمن الرحيم تنقلك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى نعم ونيسرك لليسرى تذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه ويتجنبها الأشقى wani iri kenan الذي يصلى النار الكبرى ya tsaya ba za mu kai su wuta mu koma gefe muna kallo ba za mu shiga aljanna insha Allah Allah ta'ala ce sanuqri'uka fala tansa dalilin cewa kai tasbihi saboda akwai bushara da zamu faɗa maka sanuqri'uka zamu karantar da kai Qur'ani fala tansa wasu malamai sun ce wannan yaɗin ta biyo kafiyan aya ne al'a'la فسوى فهدى المرعى أحوى كما كما يكتي تنسى أي فلا تنسى كرك منتا كرك يدك منتا ذا مكان تدك القرآني يتبيت السحر يذنب ذاك منتا شبا من دكوك على رمومي كي تبيت القرآني كرك منتا شبا وزكتي آآ labari ne ake bashi sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai qur'ani ba za ka manta ba sai ta zalla nafiya ce ba nahiya an kore mantuwar ne suka ce tun daga ran nan manzo Allah ya bar bita ta da jike ma jibrilu da jibrilu na inna allaha wa shi mana inna allaha wato kafin ya gama aya shi ma ya sharba yana yi don gudun ya manta malaman psychology sun ce wannan shine maganin mantuwa mafi girma yanzu kamar mutumin da yake yawan manta sunayen mutane da kun haɗu ya sunanka malam bashir to malam bashiru sannu malam bashiru malam bashiru ya gida masha Allah malam bashiru yaushe ka zo ne ka maimaita malam bashiru sau goma sha biyu kafin ku rabu da shi gobe in ka ganshi in ka ganshi bakin ka zai rufe ce malam bashiru to maganin mantuwa shine kun koma abu lokacin da ake karanta da kai to don haka jibrilu na faɗi annabi na sharɓa sai Allah ya ce ka bari kawai ka je ka yi ta tasbihi amma karatu ka kwantar da hankalinka ba buƙatar muraja sannu ƙuri'uka falatansa za mu maka karatun da ba za ka ƙara mantawa malamai suka ce kafin wannan manzo Allah sarasu yakan ɗauko tilawa sai ya tsallake wata aya ubayi ka bayan an gama sallah ce ɗazu an shafe aya ka zalika ce ayya na tsallake ta ce ka tsallake ta ya ce ai na ɗauka an shafe ta ne ya ce ka ƙi mani gyara ya ce o wane ni in maka gyara ai ba zai yiwu ba akwai sanda ma ya kage sallallahu alaihi wasallam yana karatun sai aya ta tsaya ya tafi ya tafi sai ruku'i sai zai ta babu ubayy ibn ka'ab ne anan sai ina nan manzo Allah ya ce a sai dariya wato ya san ba zai iya ba zai iya sai ba to amma daga wannan shikenan sai aka daina bari ya manta wasu ka ce a'a sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so ka manta ɗin kenan akan mantar da shi abin da aka ga dama ko yaushe amma daga baya a tuna masa to wannan baya suka ga annabtarsa baya suka yana dai tabbatar da abin da Allah yake yau bai mai takul inna ma ana basharun kuma mislukum ni mutum ne ba robot nake ba ba mala'ika ba ba aljani ba don haka dole yi mantuwa yadda kuke amma ba zai manta ya isar da saƙon ba, kawai yadda ba zai kuskure wajen isar da saƙon ba. Shi ne Allah ce, "Illa masha Allah, sai abin da Allah ya Wasu malamai suka ce, "Illa masha Allah wannan istisna'i ne na naski." Za akwai ayoyin da an saukar da su, kuma sai Allah ya ɗauke su, ya mantar da su. Shi kenan an wuce labarinsu. Allah, suna da jiran hukuncin da Allah yana sai muna afuwa ga yi. Kamar yadda Allah ke kuma ma ya sha. Wa yusbit wa inda hu ilmi kitab kuma yace ma nan sakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Malam Ibn Usaimin rahimahullah yake cewa rubbama nusiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayatan min kitabillah ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام na karanta da nuka wani yaje ce kun ji abinda malamin su ce malamai su ce ba ni ba ni jahili nake na same ku kuna son dan abin da aka gare ni dan kadan inda wata ƙasa na je inda da ilimi da yawa sosai ba ma zan yi ba zan yi zama na ni ma in saurara ko yanzu kuma ina sauraren akwai malaman da nake bibiya yanzu haka ina sauraren karatunsu to kun ga malam ibnu usaimin wani yana cikin mujtahidan wannan karni ke faɗi wannan magana sai Allah ce sanuqdu ka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah ya san abin da aka bayyana ya san abin da ya boyu ko abin da aka boye banda Allah ta lace wala qad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka yi mutum kuma abin da yake ƙuduri ko wasuwasi a zuciyarsa mun san shi kaga wannan iyaka ɓoyo annan duk abin da ka ɓoye bai kai wanda baka furta wani wurin asirra Allah yake cewa wafa innahu ya'lamu sirra wafa dan kusa ce innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa asir shine abin da ka faɗa ma wani daga kai sai shi kaman kai waya ƙasa ƙasa kana tare da mata ka bata abin da ka faɗi ba to wannan wahayin da kai ubangiji ya ji shi shi sana na aisha tace subhanallazi wasi'a sam'uhu al-aswat da Allah ce qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka tace wallahi daki guda muke da annabi tana faɗa masa magana wata bana ji amma Allah daga saman sammai bakwai ya jiya Wita na Aisha ai ba Allah na ko ina ce ba ta cikin wannan aƙida sai da duk sabbai ba su ciki ka samu al'uluwu lil ali al-ghaffar na imamu zahabi tsakanin sahabi da tabi'i da tabi'u tabi'ina sai da kama sun ɗari uku da sittin da suka tabbatar da Allah na sama yace to cewa Allah na ko ina yace yan bid'a jahmiya suka fara kawo shi suka barbada ma wasu waɗanda ba su ba sannan wata bishara ta biyu yace wa nuyassiruka lil yusra kai ta tasbihi domin za mu sauwaƙe maka karatun ƙur'ani sannan kuma wani ya surka liliyusura za mu sauwaƙe maka abin da adda sauƙi to daman yana da sauƙi ake cewa an sauwaƙe shi eh yana da sauƙi ake ce an sauwaƙe saboda mi saboda addinin Allah addini ne mai sauƙi amma liman yassarahu Allah alaihi ga wanda Allah ya sauwaƙe maka kullum nuka bari kun ga da kuka cika masallacin nan kuna karatu wasu suna iya cika filin kwallo a haka amma wallahi ba su iya dun farorin tafsiri a ce sauwaƙewa Allah ce to kenan za a sauwaƙe manzo Allah komai nasa ya zama mai sauƙi shi sa ba addinin da yake sauƙin addinin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kana ƙara kusanta annabi rayuwarka na ƙara sauƙi kana nisanta sa kana ƙara wahala shi yasa rayuwar sahabbai ta haita kowa sauki na faɗa muku Imran ibn Hussein bayan ya manyanta wata rana taguwarsa ya ɗaure ta sai kabar ta sallah sai ta kubce ta zura da gudu sai ya sallame ya zura da gudu ya bi ta kama a basa sake ɗaure ta sannan kuma ta da sallah sai yara suka masa dariya suka ce ai ce aka kai sahabin annabi ne ce kwarai ku yace zama da annabi ne ya kawo haka na zauna da shi na ga yadda addinin sai da sauki yace yanzu in na barta ta gudu da abinci na na ita biyar ta cikin dare na san irin dawar da za ta kai ni iyali na na gida suna jiran cefa ne ya iso yace kuma sannan ina kwanciyar hankali ga sallar da zuciya tana ta wurin raƙumata da sauƙin addinin annabi ke wani ma fitsari ke a masallaci aka zabar ta ku saurara ku saurara ku saurara ke ku bari ya gama yace kaga wannan masallaci wuri ne da aka yi don ambaton Allah da sallah da girmama ubangiji bai dacewa mutane su yi najasa a cikin sa yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada Allah ka duk ina ni da Muhammadu wanda duka jefa su ta ba ku duk duk ba na kirki ne ba shi ɗai ya ce wallazi nafsi biyadihi ya ce wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'si ahsana ta'liman minhu na rantsa da wanda raina ki gano sa ban taba ganin mutumin da yake karantawa irin sa ba man taharani wala kaharani wala sabbani wala shatamani walakin qala li inna hadhihi almasajid buniyat li iqamati as-salati wa dhikrillah fala tasluhu li shay'in min umuri an-nas wannan masallaci an gina shi ne don kaza da kaza bai kamata ai kaza a cikin cikin sauki da sassauci su addinin annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake Allah ka ƙara hore mana aikin ƙwarai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ma min ahadin min an-nas illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-janna wa maq'aduhu min an-nar kullu bani adam maktubun maq'aduhu min al-janna in kana min ahli al-janna wa maq'aduhu min ahli an-nar in kana min ahli an-nar wannan hadisi yana tada hankali misali ya ce masa bai kowa da kun ka sani in ɗan aljanna ne yana da gida aljanna in ɗan wuta ne yana da gurbi a wuta an rubuta wannan tuntuni suka ce ya rasulallah afala na da'ul amala wa nattakil in haka ne sai mu daina aiki kenan mu dogara ga abin da aka rubuta mana na ƙaddara alallah i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la sha'a ku dai yi ta aiki kowa ana sauke masa aikin abin da aka rubuta masa ne in kai dan aljanna ne sai kaga ayyukan aljanna sai maka sauki mutum kuma yan dan wuta ne sai Allah ya sauke masa aikin yan wuta wani aikin yan wutar ko biyan ka akai wallahi ba ka yi amma shi cikin jin daɗi yake yin sa Allah ka sa mu cikin yan aljanna sai Allah ya ce mai amma man haƙa fazakir to a'a wannan mala ya yi shadi da ayan dai amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra to Allah ka yassare mana alkhairi ثلاثة فذكر إن فأت الذكرى فذكر كي وأزياك منظر الله فذكر كي وأزياك وان دي كواشي إرمي إرن منظر الله ما لبي كي تذكيري كي وأزي كمردين الله دي ستي إن فأت الذكرى idan wa'azi yana amfani ku ambatan ma mutane ayoyin Allah da alamomin Allah inna fa'ati zikra in wa'azi yana amfani malamai suna da fasarori daban-daban ga indin nan amma wadda ta fi shara shi ne shartsiya ce mana in wa'azi na amfani ka je ka yi in ka gaba ya da amfani to ka bari saboda mi saboda Allah ya kasa mutane game da wa'azi kashi biyu ya ce fasayar zakaru sayar zakaru man yaksha wa ya tajannabu halashi in an yi wa'azi mutane iri biyu ne mai tsoron Allah zai karɓi wa'azi shaƙiyi kuma zai jifa ya yi fatali da wa'azi kaga kenan in wa'azi baya da amfani sai a bari bisa ga wannan fassara wasu malamai suka ce a'a zakir ala kulli hal kai wa'azi a kowane yanayi in kana ha'ula ilqawu tanfa'u fihim adh-dhikra in waɗannan mutane wa'azi na amfani a cikinsu ka je kai ta wa'azin ma'ana wa'azi baya rasa amfani duk yadda aka yi sai ya amfani muminai zaka tunda akwai masu amfani to ka fasa idan aka yi karatu mutum ɗari suka jiya casa'in da takwas suka bijire biyu suka amfana ana bari to annabi nuhu ma ya sai da ya yi alfa sanatin illa hamsin aman yana wa'azi ko har Allah ya ce masa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana to daga nan kaga wa'azi bai da amfani to nan da yace rabbi la tazara ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara to amma mu dinnan ya Allah rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين illa tabara suka zalmai ta ƙara musu halaka mu ko ƙara mana shirya su tamanin ko su arba'in ko su ashirin kaga ko rabin masallacin nan ko rabin rabin masallacin nan jama'a annabi nuhu ba su mu din nan yanzu jama'a annabi nuhu ko kwatan mu ba su annaba sun sha wahala jama'a shi yasa Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul annabi yi haƙuri irin nasu Allah sun yi haƙuri shekara ɗari tara da hamsin kana wazi amma ce mutum ishirin suka musulunci ko arba'in ƙolin ƙolin an ce tamanin to wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi an baka zaɓi in kana zaton akwai alheri ga wa'azin zai kawo ci gaba ka yi in kana zaton babu alheri ka bari ko suka ce a zakir ala kulli hal labudda min at-tazkiri hatta wa in zananta anna la tanfa fa innaha satanfa'uka anta in ta ki amfanin su kai sai ta amfane ka akalla ka kafa hujja a gaban Allah kana cewa Allah na yi musu azina isar da sa qalu ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun قال يتي وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس لو كان هذا محرما لذكر به العلماء قال وسنين يتي آه أي كو أزيبي دا أنفاني دولي نيموي دومي إمني إنان قبضات أي كو ما لمي سنفدا zai end bad governance mai muka ce muka ce jama'a kar ku yi fitina ba ta da kyau ba ta kawo canji ba ta kawo alheri za ta kawo barna wasu tantire suka fito suka zazzage mu suka ci mutuncin mu har suka ce in mun hau mimbari a a sauko da mu to amma da aka yi ba a yi nasara ba matsaloli suka faru su nan su suka fara fituwa wani a cikinsu yana kano yana titi ibrahim tayo sai gashi yana tweeting yana faɗin jama'a an kulle ni cikin gida nan duk an sassare nan an yi barna an fasa tagogi an shigo jama'a ku cece ni uwawa ta kai ka bayan faɗa maka kar'ai ta kana na faɗa daman malamai sun faɗa to kaga inna fati zikra in ta yi amfani can fadima in ba ta yi ba kai ta amfane ka na ka tsayar da hujja ka faɗa musu gaskiya kuma daga baya ba za a dawo ce to ai malamai ba su faɗa mana ba ai su ne Allah ya ce su jagoranci al'umma kuma ba su faɗa mana ba don haka mun ga laifin su to shi ne ta Allah ce sai zakaru man yakhsha wa yatajannabu hal ashqa mai tsoron Allah zai wa'azu in an yi wa'azi wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim لم يخيروا عليها صما وعميانا سوكم ويتجنبها الأشقى شقيي ولا شقيي زي كوتشي موازي زي أنفانا رشيبا التي الذي يصل النار الكبرى فأما الذين شقوا ففي النار أما الذين سعدوا ففي الجنة ذاك أن الجنة كل أن يؤذي ذا سكربا إن قلت كل أن يؤذي بذا سأنفانا رشيبا التي الذي يصل النار الكبرى ودن da zai kone wuta wadda an mafi girma wacce ce wuta wadda an mafi girma wutar lahira domin wutar duniya wankakka ce wutar lahira kashi ɗari Allah ya mata ya ɗauku ƙaramar ta ɗari ya kawo ta duniya ya sa gulabe ya wanke ta to haka ita wannan wutar da in ka tsoma ya tsaka za ka yi haka wankakkan wuta ce original wuta tana can a lahira Allah ka kare mu manzo Allah ce inna nar ad-dunya juz'un min 70 juz'an min nar al-akhirah kashi nawa nake dazu to 70 annabi yace anan a sayo muslim kashi 70 sai Allah ya dauko guda kuma ya wanke ta ya kawo mana saboda tana da amfani gare mu in ba runta ba ba a cin ɗanwake ba a cin gurasa ba a cin ƙosai ba a cin alala ni kana ke cewa alala alali a banda alali a kusa da ke bata ne a maimai ka yada ji ba hausa ce ba maimai can kudu kenan alallare ko الذي يصل النار الكبرى التي ثم لا يموت فيها wala ya haya ka janna musibar ce ba a mutuwa ba a rai subhanallahi alazim to in ba a mutu ba a rai ba me ake yi kaddara kuda ake yi ai mai rai shine wanda yake jin dadin rayuwa ko mai rai shine wanda yake jin dadin rayuwa to wanda yake cikin azaba irin ta jahannama rayuwa ce yake yi shine Allah ta'ala ce la la yuqda alaihim ko fayamutu ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها لا إله إلا الله باء رجي مسو عذابا باء سسوتا مسو إيتا لا يخفف من يا أفرقوا هيك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ذا سكرا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قصي يا كي مي بود متا كروك أمنا الله يا كي مي كل وتا بيارك يا كل ما فتا كروك أمنا الله ليقضي علينا ربك وبنجزين كي حلقا مموت أو تورن التي لا يقضى عليهم فيموتوا ba a gamawa da su bale su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sassauta musu azabarta kazalika da ji kulla kafo duk mai yawan butunci dan nema nan zabu jefa shi وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصرخون فيها سنة قوة أنت وهكا قوة أي تائش بتون عذابا سنة ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يا أبنجي جمو ka fidda mu daga cikin wutan nan ka mai da mu duniya za mu yi aikin kwarai ba irin wanda mun kayo a baya ba awalam takunu awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir فذوقوا فما للظالمين من نصير لا إله إلا الله التي أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكره بمرايب دكوا كوكا بلغا كوكا إسكوا أزتبا كوكما بمبركوا كوكا صوفا كوكا شكرا ستين با أبدا يموت لك شكرا ستين دنيا أما دي wanda duk kai shekara 60 laqad a'azara Allah ilayhi Allah ya yanke masa hanzari ni Allah yake a tagabun ne ba ni aya wadda Allah yake alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah alam ya'ni wai lokaci da yi ba la ilaha illallah akwai wani gungumin ɗan fashi wanda wannan aya ya ji ana karatu cikin dare ya kai fashi ya ji wani bawan Allah yana sallar dare ya ji na alam ya ani lillazi na amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah yana mai ta'ayar sai ce bala kad ana ya rab wallahi lokaci yayi ubangiji kuma wallahi na bar sata ya je ya tare masallaci ya koma zahidi yana tabota Allah to duk wanda ya shekara sittin. to bai da uzuri gaban Allah shine Allah ce waja'akumun nadhir akhurhura ta bayyana gare ku mai gargadi cewa kun tsufa Allah ji mallan ta bayyana duk wanda furfura ta bayyana gare shi wato ya fara gangara kenan ya gama hayewa da fa sai an shekaru da yawa ake furfura amma yanzu da wuri muke fara tun kudan shekara saba'in da bai bai ba gashi kun ga duk furfura ta cika masa ta cika masa haɓa الله تبارك وتعالى يتي الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا kuma abinda Allah ya ce yace babu mutuwa babu rayuwa saboda ƙara halitta su ake cikin wuta a suratul nisa Allah ya faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannam ba wannan ba alaji ɗan mallam ba ƙarshen ayyana ce ka bani in ba ku bani ku bari tuno a bita da kaina ni ƙaramin Allah ramma ne ni kace Allah ramma innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab haji bala'i wanda suka kafirta za a jefa su cikin wuta sannan kullama nabijat juluduhum duk lokacin da fatar su ta kone sai ce nabijat ta nuna ba konewa za ta ba nuna za ta yi ta narke baddalnahu juludan gaira sai maza mu halitta musu wasu sabbin fatu le zuƙula azaba su dan dalilin wata sabon azaba wannan wata kimiyya ce wadda lokacin da muka karatu suratul nisa mun bayyana muku bayanin Profesa Abdulmajid Zandani Allah ya gafarta masa wanda ya same mu a Sudan 1987 ya mana lakcoci akan mujizojin alkur'ani na kimiyya ya ce gano cewa wahala tana ga fatar jiki ya ce kimiyya ce wadda ta cikin 90s aka 19 wato bayan karni na 20 dai sannan aka gano ce kyama ga tanin cikin ƙurani don me ake canza musu fata don in an bar ta ta ƙone ko nama ya cuta ba a jin ciwo ba a jin ciwo ciwon yana nan ga fata shi yasa likitoci da suka karanci wannan idan mu ce gobara ya ƙone sai su ɗaiɗaya fatar gaba ɗaya saboda a ba da dama wata ta fito wadda ba cikin wuta take ba to su can wadda aka ba da dama ta fito kuma ana cikin wuta za ta fito wal iyazu billah Allah kai mana agaji لا يموت فيها ثم لا يموت فيها ولا يحيا باب رايب لا إله إلا الله لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون مسألة قد أفلها man tazakka ban sani ba muna da lokacin karanta wannan lokaci ya riga yayi kuma da man dai abinda muke so mu samu falahu mu samu zaka'u sannan mu samu zikru sannan mu nisanci hayatul duniya mu buƙaci al'akhiratu lati ya khairun wa abqa haka gaba ta ƙarshe ta wannan sura sun bar ta shigo mu kammala ta sannan mu shiga sura ta gaba ita ce suratul ghashiya insha Allah idan mu karanta bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ka sa wannan wa'azi ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan mu Allah ka ba mu saukin azumi ka ba mu yalwantar rayuwa Allah ka ba mu aminci ga wannan ƙasa Allah ka sa mu ƙare da wannan duniya lafiya Allah ya da ka nuna mana farkon azumi je mun yi na ɗaya yau mun yi na biyu muna gama kai shi sauran mu 28 Allah ka yassare mana su sannan kuma ka karɓa mana su ka hore mana ayyukan alkhairi da jin daɗi da ni'ima ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين